بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد السلام alaikum ورحمة الله muna yabo da godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake ba mu dama na ci gaba da karatu cikin littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam littafi ne wallafan al'imam al-hafiz abu zakariya ya haibi na sharaf annabawi a dimashqi a shafi'i yau muna biyar ga watan zulqa'ada na shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida hijirar manzo daga makka zuwa madina wadda take daidai da uku ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya karatunmu na yau shine na hudu cikin jerin karatuttukanmu za mu tashi ga hadisi lamba na goma sha bakwai mala ce wa an abi musa abdullahi bin qaisin al'ash'ari radiyallahu anhu yace an karɓo daga abu musa wani alkunyarsa ne abu musa al'ash'ari sunansa shine abdullahi bin qais al'ash'ari daga cikin ƙabila ash'ar ƙabila ce sananniya cikin ƙabilun larabawa ya ce anin nabihi sallallahu alaihi wasallama qal daga manzon tsira amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce inna Allah ta'ala lalle Allah maɗaukaki wanda ya ɗaukaka ya basu tsaye da hu yana shimfiɗa hannunsa billaili cikin dare liyatuba musi'un nahari domin mutumin da yake saɓo da rana ya samu ya tuba. Allah yana shimfiɗa hannunsa cikin dare domin wanda ya zunubai da rana ya samu ya tuba. Waye ba su tsaye da hubin nahar kuma yana shimfiɗa hannunsa da rana, tuba masi'ul laili domin wanda ya zunubi da daddare ya samu ya tuba. Hatta ta ɗalu a shamsa min magharibiha. haka abin yake ta faruwa kullum har zuwa lokacin da rana za ta fito daga inda take faduwa bi ma'ana zuwa lokacin da za a rufe kofar tuba domin daga lokacin da rana ta fito daga inda take faduwa alamar tashin alkiyama ta riga ta bayyana daga lokacin da alamar tashin alkiyama ta bayyana to kowa yana akan abin da yake ba wanda zai tuba ko mutum ya tuba a wannan lokacin ba za a gafarta masa ba domin an riga an rufe ƙofa ta tuba kamar yadda hadisi zai zo akan wannan hadisi lamba na sha takwas mala ce wa an abi huraira ta radiyallahu anhu an karɓo daga abu huraira allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan tsira amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce, Man taba du mutumin da ya tuba, ƙwabala an taɓalu a shamsu min magharibiha kafin rana ta fito ta inda take faɗuwa. Taba Allahu alaihi to Allah ta'ala zai gafarta masa. Wannan shi ma hadisin yana bayani akan cewa akwai lokacin da ba a karɓan tuba. shi ne lokacin da rana ta fito daga inda take faduwa alama ce na cewa alkiyama ta riga ta zo za ta tsaya to ko da mutum ya tuba a wannan lokacin ba za a karba masa ba rawahu muslim wannan shi ma hadisin muslim ne ya rawaito shi sai cewa an abi abdurrahman abdullahi bin umara bin al-khattab radiyallahu anhuma an karɓo daga abu abdulrahman shi ne abdullahi ɗan umar ɗan khattabi allah ya ƙara musu yadda shi ne umar bin al-khattab a amirul mu'minin da abdullahi ɗan umar da umar ɗin duka sabai ne allah ƙara musu yadda ya ce anin nabihi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi ƙala ya ce inna Allah lallai Allah ya qabalu taubatal abdi Allah yana karɓan tuban bawa idan ya tuba ma lam yugharghiru matuƙar bai kai gargara ba idan aka ce gargara shine idan mala'ikan mutuwa ya riga ya bayyana idan wato aka fara cirewa mutum rai idan ya riga ya bayyana cewa mutuwa ta riga ta tabbata babu makoma ba makawa a wannan halin ko da mutum ya tuba ba za a gafarta masa ba irin tuban fir'auna kenan fir'auna a irin wannan lokacin ya tuba shi ta Allah ta'ala ce sai yanzu al'ana sai yanzu za ka tuba za ka tuba da aka yi shi a irin wannan lokacin nan wato ba a karba a baya a farkon wannan babin karatun da ya gabata mun fara bayani akan sharɗin tuba wanda imamin nawawi yake cewa sharɗin tuba guda uku ne na farko shine mutum ya niyya cewar ya bar wannan aikata laifin ba zai sake ba ba zai ƙara aikatawa ba na biyu shine mutum ya rika nadama akan wannan laifin da ya aikata duk lokacin da ya tuna ya rika jin bacin rai da takaici da damuwa da bakin ciki ina ma da bai aikata ba to shi ma wannan sharaɗi ne domin mutum ya riga alfahari da laifi yana karya tuba na uku shine mutum ya bar laifin a take kada mutum ya ce in na gama wannan to ba zan sake ba ko kuma zuwa nan gaba zan tuba wannan wannan wannan mai ahalari ya ce wato damsul basirati toshewar basira ne wannan alama ne toshewar basira saboda kai goban nan ba kake da ita ba ba ka da tabbacin in ka kwanta za ka tashi to akan me za ka jinkirta sabo ka ce sai nan gaba za ka tuba ko kuma sai Allah ya shirye ni wannan su ne sharuɗa guda uku da malam ya kawo sai kuma ya ce idan laifin yana da alaka da haƙƙin ɗan adam to sai ka je ka warware su ne sharuɗa guda hudu na tuba to a nan gurin akwai sharaɗi ɗaya wanda zai haɗa su zama sharaɗa guda biyar na tuba. Sharaɗi na biyar ɗin shine ya zamta cewa mutum ya tuba a lokacin da ake karɓar tuban. Domin akwai lokacin da ba a karɓar tuba. Idan mutum ya tuba a lokacin da ba a karɓar tuba to ba za a karɓa masa ba. Kamar yadda waɗannan hadisai guda biyu muka karanta suka tabbatar. Manzon Allah yake cewa Allah subhanahu wata'ala a yana shimfiɗa hannunsa da rada don mai zunubin dare ya tuba ya shimfiɗa hannunsa da dare domin mai zunubin rana ya tuba haka yake ta yi har zuwa lokacin da rana za ta fito ta mafaɗarta bi ma'ana lokacin da za a rufe karɓar tuba haka zalika wannan hadisin shi ma yana bayani akan cewa in dai mutum ya tuba kafin ya kai gargara wato ya kai lokacin mutuwa to za a gafarta masa ishara ne akan cewa in dai mutum ya tuba a lokacin ba za a karba masa ba irin tuban fir'auna da haka wannan shine sharadi na biyar ya zamto cewa mutum ya tuba ya bar zunubi a lokacin da ake karban tuba kame da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin suratul nisa'i wa laysat at-taubatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'ati حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن sannan babu tuba Allah ce walai sa tattaubatu ba tuba ba ne ba babu tuba lillazina ya'maluna sayyi'ati ga waɗanda suke ta aikata ayyuka wanda suke marasa kyau hatta idza hadara ahaduhum al-maut har sai da mutuwa ta riski ɗayansu su ƙala sai ce inni tubtul ana to ni kam yanzu na tuba to wannan tuban bai da amfani da ka dole mutum ya tuba kafin wannan lokacin sa'annan wannan lokacin zai zo maka a koda yaushe da ka kawai ka tuba ake nufi ka tuba yanzu ka tuba yanzu kada ka ce sai nan gaba ko kuma kada ka ce sai Allah ya shirye ni ko kuma daga wannan na gama ko kuma in na gama wancan ba zan sake ba duk wannan ba tuba bane ba Allah ta'ala ya samu dace hadisi lamba na ashirin ya ce wa an zir bin hubaishin ƙala wannan zir tabi'i ne daga cikin tabi'ai ƙala ya ce a taiti safwan bin asal na zo gurin safwan bin asal radiyallahu anhu wannan kuma shi sahabi ne wato tabi'i ya zo gurin sahabi as'aluhu ina tambayarsa anil masahi alal khuffaini game da hukuncin yin shafa akan khuffi Huffi shi ne takalmi na fata wanda ake sawa musamman matafiya, a ake sawa sa'annan kuma a sa takalmi a kai, ana kiransa al-huff, huffi. Faƙala sai ce, Ma ja abika ya zirru, ya kai zirru menene ya kawo ka waje na? Faƙultu sai na ce da shi, Ibtigha al-ilmi na zo ne domin neman ilimi. neman ilimi ne ya kawo ni faƙali sai ce innal mala'ikata to lallai mala'ikun Allah ta dawo ajini hatiha tana sassaukar da fakafakanta bi ma'ana mala'ikun rahama mala'ikun Allah subhanahu ta'ala suna sassaukar da fakafakansu ƙasa li ɗalibil ilimi ga wanda yake mai neman ilimi ridan bima ya ɗalibu domin nuna gamsuwa da yadda game da abin da yake nema wato mala'iku suna girma mai neman ilimi suna saukar da fuka-fukansu domin rusunawa da kuma daraja wannan hanyar da ya ɗauka ta neman ilimi faƙultu sai na ce da shi innahu qad haqqa fi sadri lallai al'amarin yana ta min kokonto yana ta suka ta a jikin ƙirjina. bi ma'ana ina jin na kasa nutsuwa game da abin da zai faɗa yanzu ice almasu alal huffai ne game da yin shafa akan huffi guda biyu ba'ad al-gha'idi wal bawli bayan mutum ya je ya yi bayan gida kuma ya je ya kama ruwa bi ma'ana abin da yake abin da yake magana akai shine wato abin ya nemin kaikayi a jikin kirjina cewa mutum zai sa hoffi bai cire ba ya je ban ɗaki ya biya buƙatarsa kuma ya dawo hakanan ya alwala sai zai shafa ba tare da ya cire ya wanke ƙafa ba ya ce abin ya neman kokonto a jikin kirjina ya ce wa kunta mar'an kai kuma mutum ne min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wanda yake cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ji'tu as'aluka wanda yasa nazo nake tambayar ka hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika shay'an shin ka taba jin manzon Allah ya faɗi wani abu game da haka wannan shine hujjan da yake nema in dai annabi ya faɗa shikenan an wuce wajen ya ɗauka ya yadda ya gamsu ƙala sai shi wannan sahabi yake cewa na'am tabbas kana ya amuruna manzon Allah yana umartan mu idan kunna safaran aw musafirin idan mun kasance matafiya ألا ننزع خفافنا ألا ننزع خفافنا kada mu cire huffin ƙafarmu salasata ayyamin tsawon kwanaki guda uku wa layalihinna da kuma dararansu illa min janabatin sai dai idan janaba ce ta same mu in janaba ce wannan dole sai an cire an yi wanka an game jiki da ruwa gaba ɗaya lakin min gha'idin amma idan wato don zuwa bayan gida ne wa bawulin da kuma kama ruwa wa naumin da bacci duk waɗannan in dai mutum ya ɗaya daga cikinsu ba sai ya cire hufinsa ba zai yi alwala in ya zo kan ƙafansa ya shafa a kan hufi faƙultu sai na ce wato an gama da wannan maganar kenan ya sami ilimi akan abin da yake kokonto wannan tambaya ce ta gaba zai yi faƙultu sai na ce hal sami'tahu yadhkuru fil hawa shay'an shin ka taba jin manzon Allah yana magana akan soyayya alhawa a nan gurin shine kauna soyayya qala na'am sai na ce masa tabbas na taba jin manzon Allah yana magana akai yace sai fara ba da labarin abin da ya faru yace kunna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin mun kasance tare da manzon Allah a halin tafiya فيما نحن عنده abubuwan ya ce fa bayyana na hannu indahu to lallai a daidai lokacin da muke gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama izna dahu a arabi sai wani mutumin ƙauye sai ya kira manzon Allah ya ɗaga murya ya kira manzon Allah bi sautin lahu jauhari da wani irin sauti wanda yake mai diri wato tun da ka nesa yake kwala manzon Allah kira ya Muhammad yana faɗin haka yana ɗaga murya fa ajabahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi sai manzon Allah ya amsa masa da irin sautinsa tunda mutumin ƙauye ne bai san irin laduba da ake yi a gaban manzon Allah ba sabon manzon Allah wanda suke tare da shi su duk sun san wannan laduban suna da tarbiyya da kiran manzon Allah da kuma yin magana a gabansa amma shi ba ƙauye ne bai san duk wannan ba ha'um sai manzon Allah ce gashi nan ka zo faƙultu lahu ni sai nake ce wannan mutumin ƙauye wai haka kai amma kai can ka ugudud min sautika ka rage sautinka mana fa innaka inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ka fa sani cewa kana gaban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadha kuma wannan abin da kake an hana ka an hana daga sauti a gaban manzon Allah kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul hujurat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kada ku daga wato sautin ku sama da sautin manzon Allah wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum kada ku rika wato bayyana masa bayyana sauti bayyana magana kuna daga murya a gaban manzon Allah kuna surutu kuna hayaniya kamar yadda kuke tsakaninku idan kun zauna faƙara shi wannan mutumin ƙauye duk bai san wannan ladabin ba sai ce wallahi la aqdud yace Allah ba zan rage ba abin da ya faɗa kenan to mutumin ƙauye ne irin wannan ba wani abu bane a wajen su irin waɗannan wato maganganu da kuma wauta na irin rashin ladabi da makamantansu ba bakin abu ne ga gare su ba tunda suna nesa da ilimi da kuma ladabi da sauransu ƙala al'arabiyu sai mutumin ƙauyen ya ce yake tambayar manzon Allah almar'u wani mutum ne mutum yuhibbu alqauma yana ƙaunar wasu mutane walam yalhaq bihim amma bai taɓa haɗuwa da su ba shi me hukuncinsa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzon tsira amincin Allah su ƙara tabbata gare shi yace almar'u ma man ahabba yawmal qiyama shi mutum yana tare da wanda yake ƙauna a ranar tashin alkiyama wannan shine abin da manzon Allah ya faɗa magana mai mahimmanci wadda ya kamata mu ɗauke ta da mahimmanci duk wanda kake son shi a duniya to ran tashin kiyama kuna tare zaka sai mutum ya san me yake idan annabi kake so kana son Allah kana son annabi kana son bayan Allah muminai to baka da matsala dan kawaye gari a tashin a ran tashin kiyama ka ganka a cikin masoyanka a cikin masoya cikinsu da manzan Allah da sahabbansa da tabi'ai da sauran al'umman musulmi waɗanda kake so wannan baka da matsala to amma idan akwai wanda kai a karan kanka ba za ka so a ran tashi kiyama ka ganka tare da shi ba to ina baka shawara tun yanzu ka raba hanya da shi domin manzon Allah ya ce ran tashin kiyama mutum yana tare da wanda yake kauna ai akwai takaici a tashe ka da wani gungumin kafiri wanda kake so a nan rayuwar duniya kuma haka ne zai faru saboda manzon Allah baya ƙarya duk abin da kaji annabi ya faɗa in ya tabbata annabin ya faɗa to haka Allah ta'ala ya ce ya faɗa wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha in dai baka son a tashe ka cikin kafirai to tun a duniya ka raba hanya da su Allah ta'ala ya samu dace فما زال يحدثنا من ظن الله بيقوشي ينا تبام لا باريبا حتى ذكر بابا من المغرب حسيد من ظن الله يا أمبوش وتقوفة ودتك المغرب أما فهد الرانا مسيرة عرض مسيرة عرضه واتو فهد ونن قوفن أو يسير الراكب في أرضه وكما آه واتو ما هين دوكي ينا قدو أيا فهد ونن قوفن arba'ina aw saba'ina aman na tsawon shekaru arba'in ko shekaru saba'in haka wato faɗin ƙofa yake lalle ƙofa ce mai tsananin girma tunda a ce mahayin doki zai shekara saba'in yana gudu ba tare da kai ƙarshen ƙofar ba lalle tana da girma ƙala sufiyanu sai sufiyan ahadin ruwati ɗaya daga cikin wanda ta karaito wannan hadisi yake cewa ƙibalar shami wannan ƙofa tana ta ɓangaren sham khalaqahu Allah ta'ala Allah subhanahu ta'ala wato ya halicci wannan ƙofa yawma khalaqa as-samawati wal ard ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasa maftuhan wannan ƙofa a buɗe take littaubati domin amsa tuba la yugulaku ba za a taɓa rufe wannan ƙofar ba hatta ta tsula a shamsu minhu har sai rana ta fito daga wannan wajen bi ma'ana har sai rana ta fito daga inda wannan ƙofa take to a ranar za a rufe wannan ƙofa wannan kuma ita ce babin tauba wato ƙofar tuba shi ma wannan hadisin yana ishara akan cewa a idan dai mutum ya tuba kafin wato a rufe wannan ƙofa za a karɓa masa amma idan rana ta fito ta wajen to za a rufe ƙofar tuba ko da mutum ya tuba a lokacin tuban ba zai amfane shi ba wallahu ta'ala alam yace rawa tirmidhi wa ghayruhu tirmidhi ne rawaito wannan hadisin da waninsa wa qala hadisin hasanun sahihun kuma yace wannan hadisi ne hasan kuma sahihi sai ce wa an abi sa'id sa'ad bin malik bin sinan al-khudri radiyallahu anhu an karɓo daga abu sa'id al-khudri asalin sunansa shine sa'ad bin malik bin sinan al-khudri daga kabilar khudra anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala lallai annabin tsira amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce wannan manzon Allah zai ba mu wani labari ne daga cikin waɗanda suka gabace mu ya ce, Kana fi man kana ƙabalakum, annabi ya ce, Ya kasance daga cikin waɗanda suka gabace ku, rajulun akwai wani mutum, ƙatala tis'atin wa tis'ina nafsan, ya kashe mutane casa'in da tara shi kaɗai. Wasu malamin sun ce shi ɗin a daji yake, yana zaune a kan bishiya, idan matafi ya zo wucewa ya gaji. ya sauka domin hutawa sai ya sauko ya kashe shi ya ɗauki abincin shi da abin shansa da kuma abin hawansa wato ɗan fashin jeji ne kisan ma da yake na gilla ne kisa yake na gangan da ganganci da rashin imani yace fa sa'ala an alama ahlal ardi sai mutumin nan wanda yake kisa ya kashe mutum 99 sai ya ji a ransa ya kamata ya tuba to amma sai ya tambaya a nuna masa wanda ya fi kowa ilimi a ban ƙasa. Fadulla ala rahibin sai aka nuna masa wani rahibi, idan aka ce rahib shi ne mutum mai yawan ibada, wato an ɗan saba kenan, a madadin a samu wanda yake mai ilimi sosai, sai aka samu wanda yake mai yawan ibada amma ba ilimi. Fa'atahu sai je wajensa. فقال سيتشي دشي إنه قتل تسعة وتسعين نفسا yake ba shi labarin cewa na kashe mutum casa'in da tara fa hal lahu min tauba shin idan na tuba za a gafarta min shine tambayar da ya zo da ita faƙala sai wannan rahibin mai yawan bauta ya ce masalla ina ai ba za a gafarta maka ba in ka tuba faƙatalahu nan take shi ma sai ya kashe shi fakammala bihi mi'atan ya cika naɗarin da shi gaba ɗaya wata wannan a cikin al'amarin nasa ma akwai ta'addanci da ganganci yau daga tambaya an baka amsa da ba taimaka ba sai ka kashe sai ka kashe malamin da ya maka fatawa to amma da yake a ransa akwai son tuba hakan bai sa ya yanki domin neman mafita a gurin Allah ba ثم سأل عن أعلم أهل الأرض sannan sai ya ƙara tambaya a nuna masa wanda ya fi kowa ilimi a ban ƙasa fadulla ala rajulin alimin sai aka nuna masa wani mutum malami yauwa yanzu malami ne zai fata ba faƙala sai ce da shi innahu qatala mi'ata nafsin ya kashe mutum ɗari fa hallahu min tauba shin idan ya tuba za a gafarta masa faƙala sai wannan malamin ya ce na'am ƙwarai kuwa wa man yahulu bainahu wa bainat tauba shin wane ne yake shiga tsakanin mutum da tuba wa yake shiga tsakanin Allah da bawa yace in talik ila ardi kaza wa kaza amma abin da nake so da kai shine ka tashi daga wannan garin ka tafi gari kaza da kaza fa inna biha unasan domin a wancan garin akwai wasu mutane ya abudun Allah ta'ala suna bauta wa Allah maɗaukakin sarki fa'abudillah ma'ahum ka je can ka zauna a wancan garin kai ta bautan Allah tare da su wala tarzu ila ardika kada ka koma asalin garinka wanda ka fito fa innaha ardu su'in domin gari ne wanda yake mara kyau wato wannan yayi nasiha kuma yayi fatawa nasihan da ya shi ne cewa garin da ka fito ka bari kada ka koma domin gari ne mara kyau wato masun cewa gari ma yana da tasiri akan mutum kamar da na faɗa ɗazu a karatunmu na ahalari gari da mutum yake ciki yake zaune yana iya zama mai mummunan tasiri a halinsa domin shi ɗan adam yana ta'asirantuwa da duk abin da yake kewaye da shi hatta irin abincin da kake ci yana tasiri akan halinka irin mutanen da kake mu'amala da su suna tasiri akan halinka hatta garin da kake zaune yana tasiri akan halinka idan ka zauna a cikin gari wanda mutanen banza suka yawa a ciki to wannan hali na banza zai iya tasiri a halinka da ɗabi'arka fanɗalaka sai wannan mutumin ya ɗauki hanya hatta idan na safa ɗariƙu har sai da ya kai tsakiyar hanya ya kai tsakiya daga inda ya fito zuwa inda zai je yana daidai tsakiya a sahul mautu sai mutuwa ta riske shi ya faɗi ya mutu to dai faɗi ya mutu fahtasamat fihi mala'ikatu fihi mala'ikatu rahmati wa mala'ikatu azab sai mala'ikun rahama da mala'ikun azaba suka samu saɓani a kansa suka yi husuma. Faƙalat mala'ikatun rahamati, mala'ikun rahama su suna cewa, Ja a ta'iban muƙubilin bi ƙalbihi illa ta'ala, wannan mutumin fa ya taho ne yana mai tuba, yana mai fuskantar da zuciyarsa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Waƙalat mala'ikatul azabi, su kuma mala'ikun azaba suna cewa, Innahu lam ya amal khairan qat. tunda wannan mutum yake bai taba aikata alkhairi ba zaka kowane bangare na mala'iku suna jin cewa su ne ya fi cancanta su tafi da shi mala'ikun rahama suna jin su za su ɗauka mala'ikun azaba suna jin su za su ɗauka fa'atahun malikun sai Allah ta'ala ya turo da wani mala'ika fi surata adamiyyin a cikin suwa irin ta ɗan adam faja'aluhu bainahum ay hakaman sai suka sanya shi a matsayin alkali tsakaninsu wanda zai yi hukunci ya raba gardama faƙala sai wannan mala'ika yake cewa ƙisu ma bainal ardaini ku ƙiyasta nisan da yake tsakanin garuruwan guda biyu ma'ana garin da zai je da kuma garin da ya baro ina ne ya fi kusa ina ne ya fi nisa fa'ila ayyahuma kana adana duk inda ya fi kusa, fa huwa hutu nan ne za su ɗauka, bi ma'ana idan inda ya baro shi ne ya fi kusa sama da inda zai je, to mala'ikun azaba za su ɗauka. Idan inda zai je nan ne ya fi kusa sama da inda ya baro, to mala'ikun rahama su za su ɗauka. Faƙasu sai suka auna nisan ƙasa. fawajadu sai suka riski cewa adana ilal ardin lati arada wato ya fi kusa zuwa ƙasar da zai je faƙabadahu mala'ikatun rahmati sai mala'ikun rahama suka ɗauke shi suka tafi da shi Allahu akbar wannan Allah yana magana akan falala da kuma mahimmancin tuba idan mutum ya tuba komai girman laifi Allah zai gafarta masa wannan fa mutum ba daga cikin al'ummar manzon Allah yake ba haka zalika ya kashe mutum ɗari kuma duk kisan da gangan yake na ƙarshen ma a kan fatawa ne ya kashe mutum amma duk wannan bai hana Allah ya gafarta masa ba game da mala'iku suka faɗa tun da yake bai taɓa aikata alkhairi ba amma saboda ya tsarkake zuciyarsa da tuba ya nufi inda zai je ya tuba ya zauna ya bauta wa Allah ya bar aikin da yake yi saboda wannan niyya shine yasa ya samu rahmar Allah subhanahu wataala wa fi riwayatin fi sahihi a cikin wata riwayan cikin sahihi fakana ila ila fakana ila alqaryati salihati aqrab bi shibirin wato garin da zai je shine yafi kusa da ɗani ɗaya wato taku ɗaya ne shi ne ceto shi aka ɗauke shi cikin rahama fuji ila min ahliya sai aka sanya shi daga cikin ma'abuta wannan gari na mutanen kirki wa fi riwayatin fi sahihi a wata riwayan kuma cikin sahihi da har yanzu fa auhallahu ta'ala sai Allah ta'ala ya wahayi ila hadihi zuwa ga wannan ƙasan an taba'idi akan ta ƙare nisa wa ila hadihi yi kuma wahayi zuwa ga waccan an ta ƙarrabi ta ƙara kusa. Faƙala, waƙala sannan ya ce, ƙisu ma bai na huma, ku ƙiyasta abin da yake tsakanin ƙasashen guda biyu, wajidu ila hazihi aqrab sai aka rasu cewa wato ya fi kusa da inda zai je, bishibirin da ɗani ɗaya, fa gufira lahu sai aka gafarta masa. Wa fi riwayatan a wata riwaya kuma, fa na abi sadrihi na hawaha. a a lokacin da ya zo faduwa ya mutu shine karkata zuwa ga wannan garin da zai je wata duk wannan yana magana akan falala ta Allah subhanahu wataala idan Allah ta'ala ya nufe ka da rahama shikenan kuma yana ishara akan falalan tuba in dai ka tuba tuba mai kyau da kyakkyawan niyya to komai yawan laifukan ka Allah ta'ala zai gafarta maka mu duba daga cikin rahamar Allah subhanahu wataala inda zai je din fa shine yafi nisa sama da inda ya baro amma sai Allah ya wahayi ƙasan ta ƙara nisa inda zai je kuma ya ƙara kusa aka auna kuma aga ya fi kusa sai rama ta riske shi Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace Allah ta'ala ya haɗa mu da rahamarsa Allah ya gafarta mana kurakuran mu ya ba mu damar tuba kafin mutuwa ya Allah duk wasu ayyuka da muke aikata waɗanda baka so Allah ka azurta mu da tuba da bari kafin lokacin da mutuwa za su riske mu wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa